wannan ya tafi wannan ya bai gudu wanda ya tafi ya yi sallahu alaihi wa sallam alaiha wa rafa ba'du kurban qabadu ya kuma daukaka sashin ku saman sashi darajoji wani Allah ya daga shi zai samu dukiya wani ya samu daraja wani kuma ya zauna haka ya duwa ku domin Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe ku ma'ana ya jarrabe wa'ancan da godiya ko za su gode wayannan kuwa da aka jarrabe su a jarrabe su a ko za su haƙuri ya bulo kun domin jarrabe ku bi ma a tekun a cikin abin da Allah ya ba ku ga gane mai biyayya a cikinku da mai sako inda rabbaka hakika ubangijinka sari'ul iqabi mai gaggawan azaba ne ga wanda ya same shi wa inna kuma shi Allah mai gafara ne daga wurin mai gafara ne rahimun mai jinkayi ga bayin sa mu'mine shehu Allah kara masa da yace Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala bayyana ya bayyana annahu ja'ala bani adama khulafa'a fil ardi ya sanya ‘ya'yan annabi tsarin wata ɗan adam ya sanya su halifofinsa a bayan ƙasa ba kullu insani kowane mutum shi kowane mutum a karin kansa kalifatun anillahi tabaraka wata'ala halifa ne ga Allah tabaraka wata'ala ala wajen ardi a fuskar ƙasa fi juz'in min hazal alam a cikin juz'in wannan talibai annabi adam Allah ya sanya shi halifa a bayan ƙasa shine uban mutum gaba ɗaya Allah ya halicce shi ya sanya shi halifa alƙur'ani bai nasantar da kalifanci a wani mutum ba daga bayan Allah ba sai ya kira kalifancin annabi Adamu da halifancin annabi Dawud alaihi salam amma saboda da Allah ya mukaddama da su ya kira su da halifofinsa saboda girman wato wannan kira na Allah da yake cewa ya dawo da inna ja'alna khalifa wani kulal mala'ikatin inija alifilan da kalifa wannan kalifancin da allah ya ambata a wa'annan annabawa nasu guda biyu wato kwarjinin fitowar kalman daga halarar allah ya sanya baƙaƙen sunayensu dukkansu ya kyakkece kowane baya haɗa da wani alhamza daban alifi daban dal daban mi'ara daban haka da shi ma dal ɗin dawo da daban wau ɗin daban jan wakun ma daban ɗaya wakun ma daban saboda Allah ta baraka ta kare da ya dawo da inna ja'alnaka kalimatan ko wanne daga cikin su wannan kunjinin wannan kira ya tsinka bakaɗin sa yace wannan fa domin Allah tabaraka wata'ala ya nasantar albisa halifancin su saboda ka wa kullu insani kowane mutum kalifatul halifan Allah ne a bayan kasa ne Allah tabaraka wata'ala domin Allah shi ne huwa rabbul ashiyayi ubangijin kowane abu da ka gani Allah shi ne ubangijinsa saboda haka tunda Allah ne ko ubangijin kowane komai to sai ka ga ko kowane dan adam Allah ya mallaka masa wani abu shi ne ubangijin wannan abu kaga an ara masa wato ya zama halifan Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da Allah ya mallaka masa ba dama ka samu dan adam wanda bai mallaki wani abu ba ko da dan adam zaka same shi wanda hankalinsa ya sunce to insha Allah za ka samu ya koma wani waje ya haɗa wani juji ya tara tsumma nasa ne ya tara ya dinga tarawa in kana so ka gane fushin mai wannan mulkin to ka je ka taɓa wannan tarin jirgin da ya tara a kayi so haka yadda kake ganin Kano haka yake ganin wannan jujin nasa saboda Allah riga ya tsara wa ɗan adam halifan Allah ne a bayan ƙasa sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci ɗan adam ya bai kallafa wa kowa daga cikin halitta ba sai dan adam Allah ya zafi dan adam ya fifita dan adam ya sanya shi halifarsa a bayan ƙasa kuma sai ya sanya dan adam shine mahallin nazarinsa idan dan adam ya bi Allah tabaraka wata'ala to Allah tabaraka wata'ala zai karrama shi a duniya karamcin da ba shi da iyaka a lahira kuma ya karrama shi da gidan aljanna ya karrama shi da kusanci da shi har ya zuwa ya karama shi da ganin zati idan ɗan adam kuma ya saba wa Allah to shi kadai ne wanda ya kai a halitta a yi fushi da shi shi za a kama a yi masa mummunan hisabi a yi masa azaba mai tsanani wannan faɗan adam gaba ɗaya balle mu mummunan keɓantattu mummunai na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya bada alƙawari cewa adallahu allazina amanu tushehu adallahu allazina amanu وعلى الذين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن وليبدلن من بعد خوفهم أمنا وعد معنى الله تبارك وتعالى يا إيمان القول هو الأمة النبي صلى الله عليه وسلم ya ce Allah ya yi alkawari a waɗanda suka yi imani daga cikinku suka yi ayyuka na gari wato da ya saklifan na hunfilardi zai mai da su halifofin Allah a bayan ƙasa ya mallaka musu ƙasa kamar sakalmar lazi da min ƙarfin kamar yadda ya halifantar da waɗanda suke gabaninsu ya ce fa ummatu muhammadin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama haƙar allahu fiha haza Allah ya tabbatar mata da wannan bayan annabi musallallahu alaihi wasallama ya zo ya kira mutane zuwa ga Allah to wannan al'umma da ta tsaya akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da ta mallaki makamai ko technology ko ilimin sararin samaniya ko wani ilimi na ƙarfi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya mallaka mata da bin umarnin manzan Allah da bin umarnin Allah ya mallaka mata duniya gaba daya ya zama sannan umarnin kaɗabi yana zaune a madina da rigarsa guda daya amma dukkan daulolin kafiran duniya ba sa iya bacci saboda bacin sannan umarnin ba kowane irin makami ko kuma kowane irin ilimi musulmi ba abinda sai sai umarnin Allah Allah ya yi annabi ya yi cewa Allah ƙara masa yarda ce yanzu lokacin da musulmi suka shiga wannan ilmomin nan na duniya gaba ɗaya kuma suka yi sakaci da bin Allah suka sakaci da wanda da yin aiki da littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai komai ya kuce musu yace to ko yanzu idan al'umma tana so ta tabbatar da wannan abin da Allah mata alƙawari وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستكلفنهم في الأرض to ta koma wajen riko da littafin Allah da sunan manzon Allah za ta kalli wannan duniya gaba daya na gabar da na yammanta duk sun koma kamar da a ƙarƙashin su saboda haka shehu yana kira mai zata ƙarshen abin da yake kira al'umma da shi shine yana kiran mutane wa inni al'u ila rujui ila kitabillahi ina kira ya zuwa komawa ya zuwa littafin Allah tabaraka wata'ala wa ila tamassuku da kuma riko da shi da kuma wato shine mu karanta shi mu bayyance shi mu musulta al'amarin Allah umarnin alqur'ani mu jinsanci hadinsa to idan mun yi haka to da wannan ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsere wa kowa kuma suka mallaki kowa saboda haka yanzu ma al'umma idan ta ka dawo kan aiki da littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to za ta dawo ta shugabanci komai ta mallaki komai amma in mun za a yanda muke nan yanzu to kullum kuwar kai za ta ta babu tsoro ko tsoron ta zabi na'am
سورة الأعراف مكية وهي مئتان وست آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد الله تبارك وتعالى shi ya bar wa kansa sani da abin da ke nufi da waɗannan baɗaɗe alif lam mim sad kitabu yace wannan littafi ne unziya ilaika wanda aka saukare zuwa gare ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fala yakun fi sadrika harajun minhu kada wani kunci fala wani kunci ya kasance a cikin kuljinka wato daga wannan littafi wato ma'ana wato kada ka wato kada ka ji wani kunci wajen isar da shi jin tsoron wai kada kare ta ka to kada kirjinka ya kunci wajen isar da shi ka isar da shi litunzira Allah ya saukar maka da shi ne litunzira bihi domin ka gargadar da shi wa zikira kuma tunatarwa ne wannan littafi للمؤمنين ga muminai na'am
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
ku bi ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukare zuwa gare ku min rabbikum daga ubangijinku wala tattabi'u kada ku riki shine kada ku riki kada ku bi min dunihi koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala awliya a wa'is abin tukunta wanda za ku bi su ku saba wa Allah qalilan ma tazkunta qalilan kadan ne ma ƙwararrun tazakkaruna kuke wa azattuwa na'am
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون wakan min ƙaryacin da yawa alƙarya yana nufin mutanen alƙarya a halaknaha wato mun halakar da ita wato mun yin kun halakar da ta yana nufin ma'abotanta faja'alna nam fajaha ba su nam azabar mu ya zo mata bayatan a cikin dare ɗauhun ƙa'ilun ko kuma ta zo musu suna cikin jin daɗin barcin rana ma'ana suna cikin kwanciyar hankali su ko dare ko rana a nutse kawai sai ta wato azabar Allah ta sauko ta sauko musu da
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين fama kana da awaihum fadin su bai kasance ba in ja'ahum ba suna yayin da azabar ku ta zo musu illa an qalu sai dai kadai ka ji sun ce inna kunna zalimin lallai fa mu mun kasance mu ne azzalimai kiran nan da manzanni suka yi mana muka ki ansawa suka ce mana in ba mu ansa ba wannan abu zai faru to shine fa abin ya faru kaga nadama ta zo lokacin da ba za ta yi amfani ba na'am
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Allah tabaraka wa ta'ala ce fala nas'alanna allazi ursila ilayhi wato fala was- wallahi za mu tambayi waɗanda aka aika musu manzanni din wato wato tambaya na zage shin manzannin da na turo muku kan ba su isar muku da sako ba ne to fala nas'alanna al-mursalin sannan wala nas'alanna al-mursalin kuma wallahi za mu tambayi ma waɗanda muka aiko su annabawa cewa sun isar muku da sako نعم
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين قال لقصن عليهم بعلم da sannu za mu ba su labarin duk abin da suka aikata bi ilmin da ilmin wato mu sanar da cewa duk abin da suka aikata wato mun san abin da suka aikata wannan shine ma'iya ilmiya wato wa ma kunna ga'ibi sannan kuma mu kasance bakakku ba lokacin da manzanni suke isar da sako wannan kuma ita ce ma'iya zatiya na'am wato Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da halittarsa da saninsa da zatinsa yawwa masu tawili da cewa Allah yana tare da yana can yana zaune a wani gure ko akan al'arshi kuma yana tare da halitta da iliminsa sun kasa bambance tsakanin ilimi da abin sani ma'ana idan za ka tambayi ɗan adam yanzu zai iya yiwuwa ɗan adam ya rabu da iliminsa iliminka zai iya rabuwa da kai na a ce kai kana wani waje iliminka yana wani waje na sai dai kila kai kana wani waje abin da ka sani yana wani waje misali ka san kana da gona a waje kaza kana da gida a waje kaza ko ka aje abu a kaza ko wani abin da ka sani ka san ma'alumu yana can amma ilmi kam baya rabuwa da ni to idan kai abin halitta ilimin ka ba zai iya rabuwa da kai ba to ya za a ce kuma Allah yana sama ilimin sa kuma yana cikin halittarsa wannan ma wani irin ka bambanta tsakanin al- wato ilimi ne da abin sani saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da halittarsa gaba ɗaya falalakusan na alaihim bi ilmin da sannu za mu ba su labarin abin da suka aikata bi ilmin da ilmi cewa mun san abin da suka aikata ma iya ilmiya mun san abin komai mun san shi wala wa, wa ma kunna ga'ibin sannan ban kuma kasance fakakku a lokacin da suke aikata muna nan da za ta na
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون walwazna aikin awon ayyuka yau ma izin a wannan rana ba gaskiya ne alhaku faman sa'ulat na wanda ma'auninsa ya yi nauyi ma'ula'ika wancanin da su ne ba samun babban rabu a nan wajen annabi musallallahu alaihi wasallama inda za mu tuna da wani wani hadisi wanda maulana shekaru nan da ya kawo ziyara shira yana wannan hadisin ya da cikin hadisan da ya jawo mana ya ce yusahu bi rajulin min ummati yawm al-qiyamati wa tunsharu lahu 99 sijillan kullu sijillin maddul basar thumma yaqulu atukul min hadha shay'an azalamata katabati al-hafizun fa yaqulu la ya la ya rabbi qala afalaka udhurun فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها شه- أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول اهدر وزرك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كتبة والبطاقة في كتبة أتاشت السجلات وسقلت البطاقة فلا يذكر مع اسم الله شيء يشي رانا تاشر القيامة za a yi shela da da da da da da wani mutum a cikin al'umma a cikin al'umma ta a ce wane dan wane idan ya taso sai a watsa masa littafi 99 wannan littafi 99 nan iya tsawon kallon mutum mana kowane littafi ya fi faɗin duniya guda 99 kuma kowane yana cike da munanan ayyukansa sai Allah tabaraka wata'ala ya tambaye shi shin kana musu wani abu daga cikin abin da aka rubuta a littafin da ya ce a'a shin ko kana tuhumar mala'iku sun masu masu rubutun aiki sun rubuta maka wani aiki da baka aikata ba ce a'a ya ubangiji sai Allah ya ce ubangiji kana Allah ya ga masa kana da wani uzuri sai ce ba shi ba sai ya su kankance da halaka sai Allah ya gaya masa to a wajen mu kuma kana da wani aiki guda ɗaya kyakkyawa hasana fa inna la zuma alaikal yau yau ba za a zalunce ka da komai ba sai a fitar masa da ID card shine bidaka a cikin ta akwai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai a ce masa to halal je ga wajen awon aikin ka sai ya tafi wajen awon mizani a ɗora wannan takarda mai la ilaha illallah a sabon mizani a ɗora wannan littafi casa'in da tara a tafin mizani sai wannan la'ilaha illallah ta rinjayi wannan littafi na mummuna aiki casa'in da tara saboda haka la yi shi ma ismin lashin babu wani abu wanda zai iya rinjayen sunan allah ta baraka wa ta'ala saboda haka sai wannan kyakkyawan aikin guda ɗaya tak kama la'ilaha illallah sai ta rinjaye wannan mummunan aikin gaba ɗayansa kuma Allah ya masa gafara ko a yana nan ma a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la ilaha subhanallahi aha tamla'ul mizana walhamdulillahi tamla'ul aha mizana au tamla'ani ma baina samai wal ardi ko kaga subhanallahi guda daya ta cika mizani alhamdulillahi guda daya ta cika mizani ko ta cika tsakanin ko suna cika tsakanin sama da ƙasa wannan shine wato falalan Allah tabaraka wata'ala wanda Allah zai yi wa muminai ranar tashi a kiyama a ce wata rana wani bawan Allah ya rasu ya ce wa da ya zo an na rajulan wani mutum hudu a tsayi atu an sanya munanan ayyukansa a kan sikeli farajahar sai munanan ayyukan wato sai suka rinjaye kyawun ayyukansa shi gina fanazalar sarwatu sabiratun minas sama'i sai wata yar jaka ta sauko daga sama ta ɗoro a kan wancan ɓangaren mizanin da ta ɗoro a kayi sai wannan yar jaka in ta rinjaye wancan wannan muna na ayyuka sai aka tambaya aka cewa matilka sarwatu sai aka tambaya mai wancan jaka ko me ya ta ɗauko haka gwalagwale da kusa ta tafi ne na ƙasa guda ɗaya wanda ya tura a kamarin mazince tafi ɗaya ita ce allah ya karɓa bayan an tara jirgin muna na ayyukan sun yi rinjaye kamar zai tafi wuta sai wannan takarda wannan jaka ta tafin ƙasa ta zo da gudu ta ɗori a kan mizani sai ta rinjaye wannan na sai tafi aljanna ɗaya kenan wannan ɓangaren sannan kuma za a zo da wani mutum shi kuma za a zuba kyawawan ayyukansa sai kyawawan ayyukansa kyawawa gaba ɗaya sai su rinjayi munanan ayyukansa har sai zai tafi aljanna sai kai to ko kai uffin wato sai wata kalma mummuna ƙarama da ya taɓa gaya wa babansa ta zo sai ta bata aiki gaba ɗaya to aka ce an zo da wani bawan Allah an sanya munana an sanya an auna masa ayyukansa sai kyawawan ayyukansa suka rinjayi munana sai kalma da ya ce wa ba masa kai ba kai haka abu bai masa daɗi ba sai wannan da ya faɗa sau ɗaya a babansa ta zo sai ta rinjayi munanan ayyukan gaba ɗaya aka tafi da shi zuwa wuta to an kama hanyar ana tafiya ya zuwa wuta sai ya nemi a mai da shi wajen ubangiji za ka mai da shi wajen ubangijinsa sai ce ba ubangiji na na dawo na kama hanya zan tafi wuta sai daga da ni da babana duk kowa wuta zai je saboda ka yanzu ina roƙon ubangiji ina roƙon ka Allah a ɗaya ba wasu dubin babana duk gaba ɗaya a ɗora min nin tafi mana wuta shi ya tafi aljanna Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yi musu dariya irin tasu ta irin tasu ta kudura da karamci sai ya yi masa dariya ya ce ka saba babanka a duniya nan kuma ka bi shi sai a ce masa kama hannun baban ku tafi aljanna wato in ba gagara ta yi ba Allah ba ya son shigar da musulmi wuta in ba gagara ba saboda iya kokari mutum shi ma ya shi kunyar Allah ya iya kokarin sa kare ba wa kansa kunya na
wa man khaffat mawazinuhu fa ulaik fa ulaik alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina
man kafar mawazinu wanda ma'aunin mizaninsa na munanan ayyuka ya yi sauƙi ba kula ikan lalle da kasuru a kusau wai jani ba su ne wayanda suka tafar da kawunansu suka komar da ita zuwa shiga wuta bi ma kanu bi ayati na ya zimu da abinda suka kasance suna zaluntar kansu da ayoyi mu ma'ana suna musun ayoyi suna karyatawa na'am ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون wadakar makannaku hakika mun makanar da ku wato babanku annabi adamu fil ardi a bayan kasa waje an lakum fiha ma'aisha sannan muka sanya muku wato guran rayuwa ko dalilan rayuwa fiya a cikin kasa amma kalilan ma tashkurun kaɗan ne kwarai kuke godewa niman Allah da ya muku na
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين walakar kalakna ku hakika mun halicce ku shine mun halicci baban ku annabi Adam sun musawwar da ku sannan muka suranta ku bayan haka bayan mun suranta ku sun makulna lil mala'ikati sujudu li Adam sai muka ce mala'iku su sujada ga annabi Adam gaba daya ma'ana su girmama annabi Adam su ma sujada ta sunkuyawa ta ban girma fasajadu duk mala'iku suka sujada kowa ya ji umarnin Allah ya sunkuya ya gaida annabi adamu illa iblisa sai shaitan shi kadai ya kalli ibadarsa ya kalli cewa shi an yi shi da wuta shi kallam ya kun minas sajidi bai kasance daga cikin masu yin sujada ba na'am
قال ما منعك ألا تسجد إلى مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله تبارك وتعالى ما منعك ألا تسجد menene ya hana ka ba kai sujjada ba in amartuka yayin da na umarce ka قال أنت أنا خير منه أي نيني نينا فيش خلقتني من نار ni kayi ni daga wuta wuta kuma daga haske ne wa kalakta shi kuma kayi shi ne min dili daga tabo tabo kuma duhu ne ko ko bai gane cewa taban ne ake iya am- rayuwa a kayi sama amma ba a iya rayuwa kan wuta ko na'am
قال فاهبط منها فما يقول لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصائمين kaga kaga asalin kaga girman kai kenan kaga su ji annabi adamu Allah ya umarci shedan ai mala'iku su ba sujada suka kai su mala'iku suka sujada kaga yanzu idan mutum ya zo ya ce bayan da za ka yi ka ce to ai mala'iku da suka duka suka kai da annabi adamu ka san ba wanda zai jira a iya cewa sun duka su gaishe su yi shirka ko in in a duka ne a gaida bawan Allah ko zai zama shirka yanzu akwai wanda zai iya cewa mala'iku sun yi shirka ko kuma annabi yusufa da ya tara ɗan uwansa wa rafa'a a bawai alal arshi ɗan uwansa guda goma sha ɗaya annabawa ne wa karula wasu jadar suka faɗi suna yi musu gaimu su jira suka gaishe shi wani zai iya cewa gaida annabi ɗan uwan annabi Yu- yusufa nan kuma duk mushrikai ne saboda haka abin da ya kamata mu fahimta addini mu fahimce shi kyawun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana wani abu wani shine daga daga gardaban ne yace innamal a'malu binniyat ayyuka duk suna kasancewa bisa niyya in dai dukawa a gaida wani mutum ko sirkinka ko malaminka ko shehinka ko sarkinka ko babbanka ka duka ka gaishe shi zai iya zama shirka to in ka gaida shi a tsaye ma shirka ne domin yadda sujjada take farilla a sallah haka kuma tsayuwa kabbara harama tsayuwa don ayi sallan tsayuwa don karatu kabbara harama da tsayuwa don karatun fatiha su ma falilla ne so da ka in dai wannan sujjada in kayi ta ka zama mushriki to duk wannan gari ya tsayuwa kayi shirka domin ita ma bauta da ita da sujjada duk da ba ni ɗaya ne kuma ɗaya ne haka nan in har za a zafafa abun to ko a gona ka sunkuya fa za ka noma ka yi ruku a gunya sannan akwai wata sujada da mutum yake a gidansa da iyalinsa ita ma shirka ne in dai har dai kasawa za a yi ba za a ɗauki matsayin innamal amalu bin niyyati ba saboda ka ashe ka ga yanzu da za ka zo ka ka gaida mutum a tsaye to akwai tsayuwa wajibi ma nan baka yi tawa baka da aikin haji tsayuwar arba saboda haka idan har suka dukawa a gaida mutum zai zama shirka to wallahi gaida mutum a tsaye ma shirka ne domin ita ma falilla ne a sallah sujjada falilla ne ruku falilla ne tsayuwa dan kamara harama falilla ne tsayuwa dan karatun fatiha falilla ne saboda haka kace mutum salamu alaikum ka shirka gaisuwa a tsaye shirka ne in dai dukawa ya zama shirka ina fata ana gane abin da ke nufi so da ka fahimci addini a faɗi so da ka duk rashin kunyar mutum ba zai ce to a su ma mala'iku to ko ko za ka ce Allah ya umarci mala'iku da yin shirka ne cewa su yi wa annabi Adamu sujada ko ba za ka ce annabi yusufu da yan suka fada suka zuba sujada shi kenan ko kuma za ka ce a wannan shi kenan ai a shari'ar annabi yusufu da to ashe kenan akwai wata shari'ar da aka hana shirka kenan annabi guda Allah ya halatta masa a shari'arsa ya yarda ai sujada a wani amma kuma a wani ku ta zama akwai wani addini da ya zo da yadda a yi sujada so da ka abin da ya fi kamata mu fahimci addini sannan kuma idan mun gane wani duk labarin rashin kunya ne wanda ba a durkusawa a gaishe shi shine wanda babu duniya a hannunsa idan babanka ne ba duniya a hannunsa zai ce in ka durkusa gaishe shi kayi shirka in malaminka ne ka ce ka duba ka gaishe shi kayi shirka in sirikinka ne a ce in ka duba ka gaishe shi kayi shirka amma in ofisa ne ko kuwa ne kowa ne kowa ne sam da na ganka a duke a durkushan ma labarin ban sani ba so da ka saboda ka sai zama a fatu mai nuna bi abdul kitabi eh da ba ta kudu da bibadin saboda haka ya kamata abinda nake nufi da wannan wannan din muna yayi muni wato motsin dan adam kawai yayi motsi yayi ladabi ya gaida babban sa ya duka kace yayi shirkan nan abin yayi nisa aini nabi ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma ko da baka sujjada ba in ka kulle a zuciyarka kana bautawa ne kan baka shirka ba ne na? na? an yi shirka to saboda ka a inganta niyya saboda ka dukawa a gayar da mutum don girmamawa shine Allah ya umarci mala'iku shi wa annabi Adam alaihi salamu sannan ko wannan kin dukawa da kin ladabin nan shi shaidan ya Allah ya kore shi na قال الله تبارك وتعالى جاوش النبي آية جاوش أن يجين سجدا قال فكن فتا آه إنك من الصاغرين فتا لك الجنة إنك كي من الصاغرين كنا لك سكين كنا لا كسكنت تدق يو الله أنسيك أن كسكنت تدق تو مجد قال
قال أنظرني إلى يوم يبعثون سيئة وتعدوا ya ce anzurni ya Allah ni kuma ina roƙonka unzurni ka to shaurara mini ka bar ni da raina ila yawmin yub'asu har ya zuwa ranan da za a yi tashi alƙiyama a cikin wannan magana fa ya tsallake mutuwa ne saboda idan bai mutu ba ba za a yi masa hisabi ba eh tunda bai mutu ba yi kaga aljanna unzurni ila yawmin yub'asu malami ne ai ka shaurara mini har ya zuwa ranar da za a tada halitta gaba daya Allah bai amsa masa ba amma an amsa masa sai aka amsa masa addu'a saboda bautar Allah da ya yi shekaru an ce babu wani gure wanda za ka samu taɗa guda ɗaya a duniya illa ba ta shekar ya sujjada a wannan guren shekara dubu sau da aka sai a karɓa masa wannan addu'a sakayyar ibadarsa da ya Allah karɓi addu'arsa wato in ya shekara ya tsufa ya tsufa ya rubuge sai a mai da shi ɗan shekara talatin ya sake sabon zamani haka zai ta yi ƙala innaka minal munzalin kana da innaka minal munzalin aka ce masa innaka kai minal munzalin kana da cikin wanda aka shaurara masa amma ila yaumil waqtil ma'lum ya zuwa wata rana na wani lokacin da Allah ya iyakance saboda haka a ƙarshe shi ma zai mutu wato za a bayan kowa ya mutu za a sa mala'ikan mutuwa ya biyo shi sai sun kewaye duniya sau bakwai don a ƙara ba shi wahala ba zai mutu ba za a shi mala'ikan mutuwa ba zai taimushe shi ba sai an zo kabarin annabi adamu zai danne shago ya ce masu ga adamu ba za ka ba su jira yanzu ko kuwa sai ta ba su jira a wancan lokacin ba sai yanzu a hakan dai za a ɗaure zuciyarsu kuma a nan za a kashe shi
لم يقبل قال فبما أغويتني قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني da yaji an ansa masa sai shi to Allah fa bima agwaitani tunda ka batar da ni kuwa to ni kuwa la'aqudanna lahum siratal mustaqim ai na kowa sanin inda kake hanyar kuma daidaiciya to ni kuma tare ta duk inda mutum ya zo zama dan fashi da mukami a kan hanyar zan tare hanyar kuma daidaiciya na
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين sun mal'atiyar nahu ya ce kuma zan zai ke musu min bayin aidihim zan zo in zo ta gabansu da ta bayansu da damansu da hagunɗinsu amma bai ce zamansu ba domin sama kan allah ya tare wannan ba zai tsare tsakaninsa da rahamar allah ba wala ta jiru a tsarin shakiri ba za ka samu da yawa daga cikinsu masu godiya ga allah ba na
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج منها مذءوما fita a cikinta mazkuman abin zargi abin aibatawa madhuran abin nesantarwa ga barin rahama lamanin taba ka minu wanda duk ya mika daga cikin mutane na la'amla an na jahannama wallahi sai na cika wutar jahannama minkum da ku ajma'ina gaba daya na wa adamu kunanta wa zawjuka al-jannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi الشجرة فتكونا من الظالمين Allah ya ce wa annabi Adamu wa ya Adamu ya Adamu kun anta wa zawtukal jannata ka zauna kai da matarka ku zaunaci aljanna fa kula ku ci min haythu shituma ta duk inda kuka so a cikin aljanna komai na ku ne amma wala taqraba hadhihi shajarata wannan itaciya kada ku kusance ta wato fatakuna min zalimi sai ku kasance daga cikin azzalimai saboda ita itaciyar idan an ci to dole akwai sinadarin da zai sa mutum ya bayan gari a cikin aljanna kuma Allah ya yi ta babun daki na'am
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين kasar mutum da zan ta zarce fa wasu wasa lahu mashaitan shaitan sai ya tefa musu wasu wasi wa kala sai ya ce musu ma na he kuma rabu kuma ai ba kusan wata ba ubangijinku na ya muka kuka tashi fa wasu wasa fa wasu wasa lahu mashaitan shaitan shi da iblis ne musu wasu wasu liyuti ya lahu ma ma wuriya dan ya bayyanar musu da abin da aka koye an humamin sau'ati ma daga tsiraicin su wa ƙara sai ya ce musu ma na hin kuma na kuma ubangijin ku bai hane ku an hazi shajarci gabanin cin wannan iciya ta aljanna ba wato bishiyar nan ba illa an ta kuna aha malakai ne ko sai dan dan kan sai dai dan saboda in kun cika guzo mala'iku guda biyu ko masu mulki guda biyu auta kuna minar kalidi na'am ko kuma kusance daga cikin masu dawwama domin wannan bishiya ita ce lakanin aljanna hal adullukum ala shajaratil khuldi wa mulkin la ilaha la ilaha wannan wato wannan itaciya duk wanda ya ci ta ba bai fita ba ni ma ban ci bane shi yasa ya fita saboda haka kuma ana so a fitar da ku ne shi yasa aka ce muku karkuce to kaga kaga mun gaji da zalci ko yanzu yadda aljanna take dadin nan adamu zai so ya ya fita eh kuma shi annabi adamu bai taba tsammani saboda girman Allah da girman matsayi a saman sama ta bakwai ake a aljanna ake yanzu adamu zai tunani za a yi sabo eh saboda haka ga kamar shaidan wa ƙasa mahuma وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين wa qasamahuma ya rantse musu da Allah inni lallai ni lakuma wallahi gare ku laminan nasi ne wallahi ina daga masu nasiya rantsuwa uku saura mai rike adamu na ko kai yanzu idan mutum ya rantse maka har guda uku mai zaka yi sai ka fashi da addininsa shikenan inni lakuma laminan nasi fadallahuma mhm
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين نعم نعم فدلاهما ya saukar da su ga matsayinsu bi gururin da rudinsa haram ma za ka shajarata yayin da suka ɗanɗani itaciya badallahu ma sau'atuhuma sai tsiraicinsu ya bayyana musu Allahu akbar wani fika sai suka haɗu ya ne wato suna mannawa a jikinsu alaihi ma a jikinsu min waran aljanna daga ganyen aljanna wa nadaihuma rabbahuma ubangijin su ya kira su ce alam alhakuma shin ban hane ku an tun kuma shajarci gaban wancanin ku ta ce ya ba wa kullum kuma shin ban gaya muku inna shaifana hakika shi dan lan kuma adu mubin makiyi ne mai bayyanannen adawa ba ala
قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعم قال سكت يا ربنا ظلمنا أنفسنا يا أبنجد مؤادم دعوة ظلمنا أنفسنا من ذلك كاونا من da wannan aiki namu wa illan tarfir lana idan baka gafarta mana ba wa tarhamana baka ji tsayin mu ba lallai da kunan da za mu kasance min alkasirin daga cikin masu taɓewa shi ne can da Allah ke can fata lamna adam mai rabbi kalimatin ba ta ba ana yin dan ruwan ta babu rahim an ce ya zo a cikin hadisi sai na umar wanda hakim ya rawaito shi da ma tarafa adamu alkadiyata yayin da annabi adam ya tsururci wato wato kuskurensa da a can ya mana yayin da annabi adam ya tsururci kuskurensa sai ya roƙi Allah ce Allahumma bi haƙƙi Muhammadin illa ma gafarta ya Allah ina roƙonka da haƙƙin Muhammadu sai ka gafarta ni sai Allah tabaraka wataala ta bayyana annabi Adamu ya Adamu ya ya kasan Muhammadu alhali ban halicce shi ba tukuna sai a gaba zai fito a tsatsanka sai annabi Adamu ya ce masa ya Allah yayin da ka halicce da hannunka na kudura ka hura mini ranka ka sanya ni a cikin aljannar ka zaura da a cikin aljanna na duba dukkan abin da yake jikin makyangaban al'arci jikin al'arci da aljanna gaba ɗaya babu wani abu aljanna illa face an yi masa ado ne da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai na san cewa babu wanda ka haɗa sunanka da nasa ba wanda za ka haɗa sunansa da naka sai mafi soyuwar halitta a wajenka sai Allah ta baraka wata ala ce masa lallai adamu ka yi gaskiya ba don muhammadu ba da ba halitta halitta ba kai ban halitta halitta ba sai don nuna musu girman muhammadu sallallahu alaihi wasallam sau da ka annabi adamu ya yi tawassuli ne da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ci itaciya sai da ya kama kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta masa ko wannan hadisi ne wanda hakim ya rawaito shi a mustadrak hadisin sayyidina Umar saboda haka kaga kama kafa da manzon Allah ko tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama ko annabawa ko sauran bayin Allah ba shirka bane ibada ne saboda haka ga annabi ga annabi Adamu yayi kuma annabi ya rawaito kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya koyawa wani wani mutum da ya zo same shi ya ce masa ya rasulullah ido na ba na gani kuma ba ni da mai jagoranci da zo mini wanda zai kai ni masallaci sai annabi sallallahu hadisi tirmizi na hadisi usman ibn hurayb sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ikil mizan tafi wajen alwala kai alwala idan ka yi alwala kai sallah raka'a guda raka'a biyu idan ka yi sallah raka'a biyu ka ce Allahumma ni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyya rahmatu ya Muhammadu ya nabiyya rahmatu inna tawajjahna wa inna tawajjahtu tawajjah inna inni tawajjahtu bika ila Allah tabaaraka wa ta'ala an yarda alayya basari fa raja'a wa qad absara yace ka je wajen alwala kai alwala ka shiga kai sallah raka'a biyu ka ce Allah ina roƙonka ina kamun kafa da alhubar annabi sallallahu alaihi wasallama ka dawo mini da gadina yace yaje yayi alwala sai ga mai ruwa hadisi da sai gashi yayi alwala ya zo mana idanunsa garo yana yana garo to wannan hadisin bayan makaman yayi amfani da shi sai wani mutum yana da bukata a wajen sayyidina Usman Amirul Mu'minin kullum yana zuwa wajensa amma baya ganinsa sai ya gama da usman bin hurairah ya ce ayya ni ce kai baka ji labarin hadisin makaho bane na ba da sunan manzo Allah sai da ba da sunan Abubakar da Umar ba Usman yana khalifa da Amirul Mu'minin kullum wani yana da bukata ne zo ba zai ganshi ba sai ce to ai ka kyale shi ga yanda zaka yi baka da labarin hadisin makaho ne yace wani makaho ya gaya masa hadisi ce ka je wajen alwala ka yi alwala ka yi sallah raka'a biyu ka yi roƙon Allah ka ce Allahumma ni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmat ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqba Allah Allah ina roƙonka ina fuskantar ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kira shi ka ce ya Muhammadu ya muhammadu ya annabi rahama ni ina kama kafa da ke zuwa ubangiji a cikin wannan bukata da dan dan tabiya yace wannan mutum ce da dai sallan nan ina zuwa bakin komar gidan sayyidina usman sai naga wato sallaman sa ya fito yana cewa amirul mu'minin ne yana neman ka yace da na shiga sai ya ajiye ni a kusan sa yace wallahi ni ban tuna maganan ka ba sai yanzu nan Allah ya ce mu mini ita yi magana ya ce na yi magana na yi magana ya biya mun duk bukata ta ya ce wannan mutumin da ya mutu samu usman bin hulaymin nan sai sai ni ka ko da ka shiga wajen sa ne ni ka tana da magana ne sai sai a'a sallan da kai ne saboda haka tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ibnu taymiya ya iya kokarin sa ya raunana hadisi da na tirmizi ya bar shi yadda yake saboda ka tabbasuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan daram da annabi sallallahu alaihi wasallama da tawassuli da bayi Allah tuki da ɗaya ne ko in za a yi wata magana sai ce a to ai tawassuli ana yi amma za ka tawassuli da aikin ka ne kyakkyawa ko a kama to tambaya shi son ka da manzon Allah akwai kyakkyawan aiki da ya fi shi kana da kyakkyawan aikin da ya fi son da kake wa annabi na'am saboda ka tawassuli da manzala tawassuli ne da kyakkyawan aikinka wanda kowane aiki kyau ai mu ba ma tsammanin wani abu wanda muke kaunar rahmar Allah a wajen tsara yana cikin manzo Allah dan sallan mu ne ba dai ta kwace mu ba amma almar'u ma mana habba yana nan saboda ka bai ta tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya ba da zakarsa ko sadakarsa a ɗan uwansa ya ninka lada biyu ya ce sadakatun wasilatu wato sadaka ne kuma sada zumunci ne ya yi sannan kuma dama in wannan zakar da ake ta yi ai abu ɗaya a rarraba shi a mutum goma nan ai zakar ugunta ne dama yadda ake yin zakka shi ne sai ka cire zakka ka cire kudinka yau naira miliyan goma miliyan goma nan idan ka cire zakkansa nawa ne zakkar miliyan goma duk ɗari biyu da hamsin shi ne fa rubin ushiri ko to yanzu idan ka ba mutum rubin dubu ɗari biyu da hamsin shi kadai kace masa wani a matsayin ka na abin da zana maka zakka da ina so shekara hudu ma zuwa kai maka ce da zakka saboda haka idan bai iya aikin ta kuɗi ba ka duba abin da ya iya ka duba wata ƙatuwar gona ka nema masa haya ka je ana zuba iri yana zuwa ana dubawa ya noma shekara ɗaya ka gani a zamanin sai na umar haka ake dinga zakka sai da aka kai lokacin da an yi kusa a rasa wanda za a ba wa zakka cikin al'umma amma yanzu ka fitar da zakka kama wancan biyar a wancan shekara ɗari za a yi kai baka huta ba su ba su huta ba sannan kuma ka zawa ta jin haushinka domin bana da ka bani idan faɗi ka ce ya kamata in baiwa ne to ni da ka bani ba ina jiran ka in baka bani kuma sai ji haushinka saboda ka gina al'umma ke amma na yanzu da ake ba za mu ce ba ta yi ba dai amma yadda ake yin dai kenan a yi zakka a hutasar da mutane shi ma mai zakka mu dai baya na. cikakkiyar sallah idan an cika wannan sallah sai ya sallare ai wannan da ya wuce kanin zuri wannan karatu yana na a halin ba siyasosin da aka kafa ba a nemi malamai an kafa tare da su balle aka kafa mana ka'idodi saboda aka bani ilimi akan harkar da ya shafi siyasa harkokin mu na siyasa da kafa da ce ne ko an kafa da mu ne akwai sauraro اللهم انك امرت بالعفو وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح واخر والكاتب لما سبق ناصر الحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه ومن اله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين amma gobe wannan